بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حتى قدر الرجال العظيم ورضي الله تعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا جماعة الشيخ إن نبي الله هذا المهدري وتعرفي بنظرة كاتي هذا الجبل هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوم 21 ko da biyu yau ashirin da biyu ga watan a ramadan hijirar sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam tana alif dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da wato ɗaya ga watan april 2024 za mu tashi daga inda muka tsaya tafsirinmu na suratu yasin za mu tashi karkashin faɗin allah subhanahu wataala wa in kullum lama jami'un ladaina muhdarun na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون الله سبحانه وتعالى يقول وإن كل لما جميع لدينا مخدر وآية لهم الأرض ميتة آييناها وأخرجنا منها حبة فمنه يأكلون آه جي من فسر معاني مفردات نوانا آيوين سبيل هكا الله سبحانه وتعالى yana bayyanawa cewa dukkanin halitta da waɗanda suke bin Allah da waɗanda suke saba mashi da nagarin da waɗanda suke saɓaninsu baki ɗayansu mahudarun baki ɗaya za su halartu ne a wajen Allah subhanahu wata'ala ranar tashin alkiyama kowa da kowa zai zo wajen Allah Allah ya ce alamar da za ka san cewa dole fa kiyaman nan za ka tashi to ga alama nan da in dai kai mai hankali ne idan ka zai gani to za ka tabbatar da haka sai ya ce wa ayatun lahumul ardul maita ya ce alama aya ana shine alama ga ƙasa nan matacciya ahyaina muna rayar da wannan ƙasar wa akhrajna minha habban mu fitar da wata kan iri da tsirrai da kayan abinci daga cikin wannan ƙasar faminhu ya kulun daga ciki ne ma 'yan adam suke ci idan kana mamakin cewa idan iyaye da kakanni kai ma an kara su ba za a tashi ba to ga wato alama da za ta tabbatar maka za a tashi mai ce alamar ita ce ga ƙasan nan da ka gani gona ce babu komai a gonar nan amma daga lokacin da aka yi shuka idan ruwa ya zo yadda kiwon nan ƙasar sai tsirrai su fito wannan bai ishe ka izina ba kai da ka je ka ɗauki wato irin ka guda ɗaya ko guda biyu ka haɗa ka zuba ai ba kai ne kuma ka shiga cikin wannan ramin ba ka binne kanka ka zo kake haɗa yadda wannan irin nan zai tsoro ba ba sai da yake ba kai dai na ka ƙoƙarin ka gama yi ka ja to ubangijin da yake da ikon da yake fitar da tsirran bayan ka shuka su shi yake da iko bayan kai ma an shuka aka matacce ya fitar da kai an gani kullum Allah subhanahu wata'ala yana ba da misali da mutuwar ƙasa da rayar da ita da tsirrai ya ce wannan shine misalin da zai tabbatar maka cewa idan mutum ya mutu zai tashi me yasa Allah yake ba da wannan malamai suka ce hikimar da yasa Allah yake ba da misali akan wannan shine wai an taɓa ganin inda aka yi shuka kawai a sauran har iska sai a ina ke shuka a ƙasa ko ake haƙawa a binne to shi ne Allah yake gaya maka ga yadda ake haƙa ƙasa a ibi iri abin ne haka kai wani ake ɗaukar ka a haƙa ƙasa abin ne ka sannan duk mutumin da ya san ilimin yadda tsirrai suke fitowa yan agriculture sun san lokacin da aka saka mun yi shi wancan satin satin duka da suka wuce akwai abin da ake cewa germination stage a lokacin da iri yake cikin makamin nan na germination stage idan ya shiga lalacewa yake rubewa yake yi sai ya fita da jijiya daga ƙasa sannan sai da wasu to kai ma lokacin da aka binne ka rubewa kake yi ka dagargaje idan kiyama ta yi ta kasu an gane kasu ko to wannan shi ta Allah ya yadda kuke ganin cewa qalu aiza kun a aiza dalalna fil ardi aina la fi khalqin jadid inna bayan inna la fi khalqin jadid bayan dalalna fil ardi mun rubiddigi a kasa sana ce inna la fi khalqin jadid wai za ta shi eh mana za ta shi yadda wancan waken da aka zuba ya rubiddigi a kasa ya fitar da wake masu yawa mai yawa to kai kuma dan kai kadai an tashi fitar da kai in an binne kai kai kadai fitar da kai kadai shi ne wala an gane wake ne guda ɗaya ko biyu ko ne manoma haka ne ko ake zuwa ko da masara biyu ko uku da ɗin wata masara ma ɗaya ake saka ta aka saka masara ɗaya a jikiratin an sa masara guda ɗaya ta lalace ta rubirgige amma ta fito da watakan masara masu yawa ko wannan iko na Allah ne to ubangijin da ya fitar da masara mai yawa a cikin rizirgin guda ɗaya tak shi ne ba shi da ikon da idan ka rizirge kai kaɗai mutu da kai kaɗai shi da mutu da mai yau shi da Allah su ba ya fita kasu ko shi da Allah su ba wani wata'ala yake ba da misali akan a gurare da yawa a cikin alkur'ani yana cewa min ayati annaka tarar da khashi'a fa idza anzalna alaiha al-ma'a tazzat wa rabat innal ladhi ahyaha la muhyi mawti yake daga cikin alama ayoyi na Allah subhanahu wa ta'ala shi ne za ga ta bushe karau ba komai yanzu kai dan Allah ka je ka kaddara ka je ka ɗauki wata gonaka ka je ka shuka ba ruwa ba kuma ne zai fito wala za ka ba kanka fa idan an zanna alaiha ma'a idan muka saukan mata da ruwa a hatta za ta girgije ta jajige jikinta ta fitar da kaya yace innal ladhi ahyaha ubangijin da ya rayar da wannan ƙasar bayan mutuwar ta ya mushi mauti shi ne lallai zai tashar da wata kan matattu innahu ala kulli shay'in qadir hakika Allah subhanahu wataala mai iko ne akan komai da komai wani waje zaka ji Allah subhanahu wataala yana cewa zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir wa anna sa'ata atiyatun la riba fiha wa anna Allah yab'athu man fil qubur ku sani fa cewa Allah subhanahu wataala shine wanda yake rayarwa shine wanda yake rasarwa kuma ku sani yana da iko akan komai da komai kuma ku sani wallahi la yana mai zuwa ce sai ya ta da duk wanda yake kamar duk wanda yake wa duk kasa da zai zama haka zai zama na'am
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون الله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون يقول وجعلنا فيها جنات من نخيل wannan ƙasar da ta mutu ta ƙare muka saukan mata da ruwa ta rayu ja'alna fiya jannatin min nakhilin a cikin wa'annan gonakin ake samar da jannatin min nakhilin gonakin dabinai wa anabin da gonaki na inibai wa fajjarna fiya min al-uyun har ma mu tsaga idanuwar ruwa a cikin ta yanzu masu noman rani ba haka ne ba ba kusa da dam suke zuwa su noma ba ita ya ishe ka izina to kasar nan ta mutu ta kuma amma daga saukar da ruwa Allah ya sanya wayar ta zama gona kasar ta wayi gari ta zama gona har a gonan ma na annakhil gona na dabino jiya na faɗa abinda idan aka ce nahnu a larabci ana maganar gundarin bishiyar dabina ba shi dabina ba menene dabino a tamar to wai mai isa Allah subhanahu wa ta'ala bai ce wadda alna fiya jannatin min tumurin ba shi da abin da Allah ya akwai hikima a ciki shin ka taba zama ka yi tunani Allah mai isa bai ce wadda alna fiya jannatin min tumurin ba sai ce wadda alna fiya jannatin min naqilin ba wai ya ba ce bai ce muka sanya gonaki na dabino ba a sai ce muka sanya gonaki na bishiyoyin dabino malamai suka ce abin da isa Allah subhanahu wataala ya faɗa haka shine saboda ha ita da shi dabinan kasa da ƙwallon dabina da zangarniyar dabina da bishiya wanda yake ɗanye da wanda yake bushashe kowanne yana da amfani saboda da kan da kowannen su yana da amfani sai Allah ya ce to bari in faɗa ba shi ɗaya ba wai iya dabinan ba a'a da bishiya da ƙwallon da da me sunan shi ganyen da zangarniyar baki daya sai ya ce to na sai sai muka sanya muku wannan dabino dan adam ya ci kwallaye a jiya ne magani da su sannan su kuma ganyayyakin su bushe a ba da mata an gane shi sai ya ce wata Allah fiya da nati min nakhilin wa anabin da wata kan ainihin ne sunan shi inibi inibi kuke son shi ko ne sunan shi da haka inibi ne subhanallah akramakum law so مرحبا مرحبا مرحبا muna maraba da shek malam hassan faki waɗanda suke sun fi ƙarfin a ce musu abokanan walidanmu sai dai a ce musu yan uwa na walidanmu Allah ya saka musu da alkhairi wato duk lokacin da muka gan su suna ƙara tuna mana da Shehu Usman Bashir tashi muka yi muka karar da su kuma ya koma ga Allah ya ban mu a hannunsu kuma suke iya ta kokari wajen ba da haƙƙin wannan amana da Allah subhanahu wata'ala ya ɗaura musu gabanin ma Shehu Usman Bashir Allah ya saka musu da alkhairi a Allah subhanahu wata'ala sai ya ce wajen Allah ya jannatu min khairin wa a'anabi da aka zo nan kai subhanallah qur'ani akwai hikima da aka zo a anadi sai ya bada kawai shi ainihin inibi bai taba kawo bishiyar ba saboda duk mutumin da ya sani ita bishiyar inibi ba wata bishiya ba ce babban irin bishiyar dabino bari ta kawai yan karamar abubuwa take fito da shi shi ta sai kawai a kawo abu mai ma'ana an gane ko wa anadin wa faddarna fi hamil uyun muka tsagar da idanuwar ruwa a cikin waɗannan gonakin wai waje da yake da babu shi a gida Allah yake dan me liyakulu min samarki dan su ci daga kayan itatuwarsa itatuwan kayan itatuwan inibin da kayan itatuwan dabina saboda mai mutane ake magana liyakulu min samari wa ma amilatu aydiyam ba hannun bane ba ta musu kwanan su kololuwa abin da hannunsu ya iya yi shine sun riga sun je sun yi shuka sun tafi amma hannunsu ne biyar ya kai wannan shuka ta kai germination stage hannunsu ne ya fitar da jijiyoyin hannunsu ne ya fitar da tsaron ba su bane ba wannan kudura ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wannan ma a wajen nan ta mace da ta zo da nafi ba ki daya ba su suka yi ba Allah yake afala yashkurun shin ba za su gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ba ba za su gode wa Allah subhanahu wataala ba Allah yana faɗi wannan gura irin wannan abubuwan a gurare daban-daban a Qur'ani a wani waje Allah subhanahu wataala ya ce a fara'aytum ma tarasu antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasha'u laj'alnahu aman fazaltum tafakkahun inna lamubramun bal nahnu mahrumun yace Allah subhanahu wataala ya ce a fara'aytum ma tarasu ba kwa ganin abin da kuke nomawa an cutar da ku da ku amnanu zari'un shin ku kuke fitar da kayan itatuwar ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ne yake yi Allah ya ce idan ya gama sai ku je ku yi ku gama duk abin da kuke yi kuma Allah ya sarwa nawa yake faruwa kamar shekarar da ta wuce duk wanda yake a garin Kano ya san wanda suka yi noman tattasai ba wanda ya samu konewa ya dan kuma akwai wanda sun zuba kudaden su masu yawa kasancewa abun ba a hannun dan adam yake ba a hannun Allah subhanahu wa ta'ala yake tun da aka ya ishe ka afala shi kun ku godewa Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya cancanci godiya daga gare ku me godiya me shukur nan ita godiya nan ba komai bace ba ce zuhurin ni'imati alal qalbi shuhudan shine ka kudirce idan kana so ka gode wa Allah idan ya maka wani abu abin da ake so ai abin nan da ya same ka ka kudirce cewa ba iyawa ka bane ba wata dabara ka bace ba Allah ne to in ka ka ka gode wa Allah ta bangaren zuciya duk in goma kai ba kai tunanin dabara ka ce to kai kama da wa kayi kama da karuna kala inna ma utitu ala ilmin indi yace a wannan duke fa iya sanin sanin wato kasuwanci ne irin nawa Allah ya ce awalam ya lam anna Allah qad halaka min qabli min al-quruni man huwa ashaddu quwwatan wa akthar jam'a wa la yas'alu an dhunubihim al-mujrim shin bai san wanda suka fi shi karfi ba gabaninsa da suka fi shi yawan dukiya da 'ya'ya sun yi wannan daga kuma mun karar dukiya kanka je ga kamar nawa ne a wannan zamanin muke cikin wanda suke wannan tsagawa haka ne aka yi kudin aka rasa saboda haka a shukuru godiya ga Allah shuhudul minnati ka ringa ganin cewa Allah subhanahu wata'ala shi ya maka a zuciyarka sannan wa alal lisani itirafan wa sana'a yadda kuma za ka gode wa Allah da baki shine ka bayyana cewa Allah ne ya bani wannan abu alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah an gane kaga bakin ka yi wa alal jawari in qiyadan wa ta'a sai kuma gabobin ka su sallama wa Allah ringa da'a ga Allah duk wata nima in ka mata abu guda uku uku nan to za ta dawama duk ni'imar da Allah ya maka ka yadda cewa ba iyawa ka bace ba Allah ne sannan ka bayyana a baki mutane masu wa gaifa amma bai da suka faɗi sannan aga kana amfani da nimar wajen bautawa Allah to ba wai dawwama ma za ta yi ba bal karuwa za ka yi na in shakartum la azidan lakum idan kun gode ni sai in kara muku wato ita shukru a alqur'ani akwai wani abu mamaki duk inda shukru ta zo sai ta addida mul'ini bi ma'ana sai ta addida Allah da ya ni'imta abu to za ka ga tana zuwa da da laminta tana zuwa da lami na mallaka in dai ya nuna ta yi ta'addi ga wanda ya ni'imar Allah shi ne inda Allah ya ce a nushkuru li a nushkuru li wani walidai ka ne ya zafi saboda me wannan tana magana ne akan wanda ya ni'ima haka zalika inda Allah ya ce fazkuru ni azkur kuma yake sai ya ce washkuru li kaga ta kuma zafi amma idan shukuru ta zo sai ta'addi da ni'ima ba da mulkin ba ana ga ka tunan in sai ta'addi ta kuma da ni'ima ba ta zuwa da wannan in shi ne da Allah yake cewa washkuru ni'matan lahi akwai ya wadan to duk qur'ani duk qur'ani duk inda ka ga godiya ta zo a qur'ani tana magana akan Allah to sai nan din ta zo anushkuru li wal walidayka fazkuruni azkurkum washkuru li amma idan godiya ta zo akan ni'imar ba wai wanda ya ni'imar ba ba ta zuwa da nan din an gane ko sai a zo a ce sai ka jala ce wasu kuru ne matan lahi wasu kuru matan lahi in kuntum iya wuta abu wannan kenan na'am
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون سبحان الذي خلق الأزواج كلها mimma turid ladu min anfusihim wa mimma la ya'lamun kai tsarki ya tabbata ga ubangijin da ya halicci komai guda biyu mata da waje mimma turid ardu daga abin da kasa take tsirarwa wa min anfusin hada kukan naku wa mimma la ya'lamun hadda ma abin da ku sani ba duk abin da Allah ya tarbi ne baka ji ya ce wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn duk komai da komai bibi suke ko bishiya na wanda za a gane wannan bishiyar namiji ce wani mace mai fitar da ƴaƴan sai a ce mace tan wanda ba ta fitar da ƴaƴan sai a ce namiji ce to kai kuma ga kan ga abin nan me sunansa ga namiji ga mace haka zalika in kaga dabbobi da na iman da na dajin maza da mata ne sai Allah ya ce ku bari ba ma iya wannan ba ma wa mimma la ya'lamu hadda abinda ma ba ku sani ba Allah subhanahu wata'ala yana halitta abubuwan komai bibbi kake ganin sa komai da ka sani sai dai in kai da baka san wannan ba ina ina cewa wa innahu khalaqa zawjayn zakara wal unsa shine wanda ya halici komai ya halici maza ya halici mata wai ne ka sani cewa a cikin abin da ma ba sani ba bibbi Allah ya halitta kuma Allah ya zai ci gaba da halittar abubuwan da sani ba ya ce wal khayla wal nizara wal hamira bi tarkabuwa wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamuna zai ci gaba da halittar ba sani ba wannan kadai ya ishe ka kaga kai ma akan ka kai namiji da mace Allah ya ce sanurihimu ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq sai mun nuna musu alamomin kudran a sasannin duniya baki daya wa fi har a kawo kanku sai kun ga abin mamaki dan ya tabbata cewa babu fa abin da yake gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala ara kulli shay'in ma khala Allah ba'ilan fa haqqa yaqini iz amata gida'i in shoyi Ibrahim yace ina ganin komai a duniya karya ne Allah ne gaskiya da abin da ya tabbata sai ya ina da Allah ya ƙara ƙarfi a lokacin da Allah ya yaye wato hijabi daga zuciyata ko daga idona na
وآية لهم الليل ندخل منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم للشمس ينبغي للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك yasbahun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wato akwai alaƙa tsakanin wannan ayoyin da aka karanta da ayoyin da muka gama fassara su wato a nan Allah subhanahu wa ta'ala a baya ya mana bayani ya nuna ya bayyana mana ayoyi da alamomin kudurarsa ta cewa zai iya rayar da matacce bayan mataccen ya rasu shine da faɗinsa kowa ayatul lawmul lazmaita أحيناها وأخذنا منها حبا فمنه يأكل هو سيدا هكا أنا يا الله سبحانه وتعالى yake so yace to bari ba iya wannan bane alamar da zaka gani kai kai da cewa Allah yana da iko akan aikata komai to ga wa'insu alama nan zan gaya muku a bangaren jirgin ruwa ga alama zan gaya muku a bangaren shi kansa tekun ga alamar da zan za a nuna muku akan wata da rana baki daya har akwai abinda idan har lokaci ya bamu abinda Allah ya faɗa a nan wajen sama da shekara dubu da ɗari hudu ba a san da shi ba sai shekara da ta wuce scientist suka sani sai shekara da ta wuce wato a nan a gurguje Allah subhanahu wata'ala da yake wa ayatin lahumun lailu na su min nahar wato tafsiri ko ma'ani al-mufradat ma'anar kalma bayan kalma gabanin bayani faɗin Allah da ya ce wa ayatu wannan wauɗin a'ifa ce amin ga waccan maganar wa ayatu lawul ardul malika to wannan wa ayatu lawul laylu an yi adabin da ne wannan wauɗin malaman nahu ko ban jika ta wannan wauɗin an ɗaura ta ne akan wannan an fahimta sannan wa ayatu aya alama kenan alama ita ake nufi da aya shi ne inda Allah subhanahu wataala yake ga mana cikin bakara yake cewa alau nabiyyu mu inna ayata mulkihi bi ma'ana alamar mulkin wannan an yace kuma tabutu an fahimta alamar mulkin sa shine kaza to shi ma wannan wa ayatin lahum al-layli nasluku minhu nara ana nufin daga cikin alamar cewa Allah subhanahu wataala mai iko ne aikata akan aikata komai ko mai iko ne da rayar rayar da matattu bayan mutuwar su shine yadda Allah yake zare yake fidde rana daga dare fa'izawo musulmin yana fulge ranar nan fa'izawo musulmin sai kai a ga mutane musulmin cikin duba shi da fa'izawo musulmin sai ga sunan a cikin duba wato mutumin da bai fahimci larabci ba idan kai aka ci fa'izawo musulmin wanda bai fahimci larabci ne zai ce sun zama azabi ko to a'a wato kakan iya cewa azlamna idan ka shiga cikin duhu kakan iya cewa azlamna in ka shiga cikin duhu kamar yadda za ka iya cewa asbahana ga addu'a ta manzo Allah ko asbahana wa asbaha al-mulku lillah idan ka shiga cikin haske safiya kai haka zalika idan ka yi mutu aka ce amsaina an fahimta ko wa shamsu tadri li mustaqarrin laha kaga wannan wata da kuke gani afwa wannan rana kuke gani tajiri tana tafiya ne da mustaqarrin la a wajen da za ta zauna ina ne wajen da rana take zama to za mu ji shi a wajen a bayani ga ina ne zalika taqdirul aziz alim wannan kaddarawa ce wannan aiki ne na al-aziz sarki mabwayi al-alim masanin komai da komai wal qamaru qaddarnahu manazila hatta adatal urjuni qadim wal qamaru kaga wata kaddarnawa mun sanya shi manazila yana da step ne bayan step yana da step ne bayan step yana zuwa ne wani tasha zuwa wani tasha an fahimta hatta ada har sai watan nan ya koma daga wannan tashan ya tafi zuwa wannan tashan daga wannan mazla zuwa wannan mazla har sai ya koma kalfur dunar kadim kamar busasshen zangarniyar dabino mai isa Allah ya faɗa zai musa tashi a wannan za mu zo nan a wajen bayani insha Allah Allah ya ce da shamsu yan bagila an tuzu zakar kamar wannan layin sabiqun na rukulun fi falakin yasbau rana ba yadda za a yi ta riga wata zuwa kuma ba yadda za a yi ta hau kan titin da wata yake kamar yadda wata shi ma ba zai hau kan titin da rana yake ko kullum kowanne daga cikinsu fi falakin yasbau kowanne yana wayuwa ne a cikin inda yake rotating inda yake yawo inda yake zagayewa baki daya Allah ta ko Allah subhanahu wata'ala ya faɗa yake wa ayatul lahum al-layl nasluhu min nahar nan bayani kenan fa idza muzlim wato daga cikin ayoyi na Allah na kudurar Allah subhanahu wata'ala shine Allah yana fizge rana daga cikin duhu sai kawai ku garfa a cikin duhu wani lokaci kuma ya dawo da duhu cikin rana duka wannan ba mai iya yin wannan sai Allah wato abin da yasa Allah ya ba da wannan shine yana so ya tambaya shin a halitta duk yadda bature ya kai da iya sanin a kimiyya da fasaha da technology da ake da shi a zamanin nan wai mun taba ganin wani sabon abin da aka yi inventin a duniya da aka ce ba za a ɗan tsayar da rana ta tsaya har yanzu a samu ba ko kuma ana cikin sha biyun dare a ce to yanzu ana da wani hada-hada da ake so a yi da rana saboda haka kwai bara a tsaya a tsayar da iya sha biyun dare kwai a ce rana ta wannan shi yake nuna maka kenan ba wanda yake da wannan ikon sai Allah subhanahu wa ta'ala shi sa irin wannan misalan suka yawa a cikin alkur'ani wani waje zaka ji Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة wato muka sanya rana da dare sai kasance ayoyi na kudurar Allah sai mu janye muku kudurar dare saboda barci kuke ku gani ba mu nuna muku kudurar rana da kuma ku gani da idanunku wani waje Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa هو الذي جعلكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك آيات لقوم يسمعون شين أبنجي تعالى ليسن يامك جري domin ku kansa ku huta sannan ya sanya muku rana domin ku tashi ku yi hada-hada wani waje za ka ji Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa min ayatin layl wan nahar wash shams wal qamar la tasjudu lish shams wa la lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqa wa in kuntum iyyahu ta'budun daga cikin ayoyi na Allah subhanahu wata'ala akwai dare akwai rana akwai akwai rana kansa akwai wata kada ku yi sujada ga rana kada ku yi sujada ga wata ku yi sujada ga ubangijin da ya da ya da ya halicci wa'annan ababa an fahimta sai da haka duk wannan nuni yake zuwa ga mai zuwa ga kudrar Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga kudrar Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a wani waje Allah yana cewa wal ra'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla samadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah yatiikum bil ya' afala tasma'un wal ra'aytum in ja'ala Allahu alaykum النهار سمد إلى يوم القيامة من الله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنون فيه وتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون كشم كنا جني إذا da Allah dawo muku da duhu tun daga farkon zuwa ƙarshe wane zai kawo fasiya sai shi to ba za ku ji wannan ba ku a gasu idan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye muku rana ta tark wane zai kawo duhu yace to daga rahmata ne ya ba ku dodon ku huta jikinku yana buƙatar hutu sannan ya ba ku ranar kau ku san dare yace ku tashi ku nemi falala daga wajensa saboda haka duk wa'annan ayoyi ne na Allah subhanahu wata'ala da Allah subhanahu wata'ala yake nuna mana kudurarsa kuma ni'ima ce gare mu duk da haka domin inda babu haka babu bacci kenan amma sai Allah ya ba mu dare wa wallazi da lakum laila لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا ولذلك ياتي تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن راد أن يذكر أو راد شكورا ذكر يا مكن الجنك ذوق وعزلك وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا فإذا هكا الله سبحانه وتعالى يلا نونا من قدرته tsakanin rana da wata yana cewa ku duba ga yadda yake fusge rana a hankali sai kaga wata ya bayyana duhu ya yi kaga yana fusge duhun a hankali kaga rana ta bayyana rana ta yi dan idan lokacin rana ne ka fita ka je ka nemi kasuwanci ka bauta wa Allah in lokacin dare ne ka dawo gida ka kwanta ka huta shi kadai yake yin haka يكون الليل على النهار ويكون النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو أنا shi yake cancanta rana daga wata wata zuwa rana ya hore muku rana ya hore muku wata duka don ku gode wa Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce wa shamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizul alim haka zalika kun ga wata a ranar abuwa ta jiri tana tafiya ne da mustaƙarrin laha zuwa inda yake mazauninta inda yake mazauninta wato daga alama ta Allah subhanahu wata'ala shine rana kulli yaumi tana tasowa daga gabas ko tawada zuwa yamma kullum to ina wannan ranar take tafiya ba a taɓa samun مرحبا يا وعليكم السلام ورحمة الله إني أزدن بأرض الله
muna maraba da mahaifiyar uwarmu da ya rahamatu Allah ya Allah ya kara musu lafiya ya ja da rayuwarsu a karama annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na'am Allah subhanahu wa ta'ala yace rana kulli yawmin tana tafiya ne zuwa ga inda za ta sauka kulli yawmin tana tafiya ne zuwa inda za ta sauka har shi ne wanda ya ba da damar da muke iya irga kwanaki wannan wata ne wannan sati ne wannan shekara ne ga abin da aka samu ga yadda aka yi har waɗanda suke da ilimin da za su gaya maka ga lokacin da rana za ta fito kullum ga lokacin da ranar za ta waɗi kullum ga lokacin da za ta fito ga lokacin da za ta waye duk wannan menene don kawai nuna maka kudurar Allah subhanahu wataala da nimar Allah wato malamai masana science na kimiyya suka ce inda Allah subhanahu wataala ya ajiye rana da za ta ƙara taki ɗaya ta ƙara matsowa duk abin da yake duniya ta ya kone kuma da za a ce inda ya ajiye wata shi ma ya ƙara matsowa kusa da duk abin da yake duniya sai ya ya darkar baki ɗayansa sannan Allah ya ce wal kamar qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim yace ka duba ga shi ma wata kaddarna wa manazila mun kaddara mai yana da state by state inda yake sauka haka zai tatowa daga wannan tashar zuwa wannan tashar daga wannan mazar zuwa wannan mazar hatta ada har sai wannan wata ya koma kalurjunin kadim kamar wato busasshen a zangarin ne da biyu me isa Allah subhanahu wataala ya ba da misalin sha'ada wato scientist na sha faɗa mana anan duk inda muka zo muka kawo muka zo ga ayar da take nuna abin da ya shafi kimiyya muna ƙoƙarin mu bayyana mu yi bincike mu ga me mutanen duniya yanzu suka faɗa sai mu ce to albishirin ku gabanin ku faɗi wannan shekara dubu da ɗari da suka wuce Allah ya ga manzo Allah ya ga wa scientists su da yadda suka yi tunani cewa ita ita wata tafiya take yi a miƙe haka a miƙe take take tafiya ba su san cewa sai shekara ɗaya da suka wuce suka san cewa a ba tafiya ba ba me take tafiya ba wato tafiya take yi kamar abin da bature yake so figure 8 yadda idan ta taho a haka sai ta dan lankwashe haka sai ta koma idan ka je ka samu bishiyar dabino aka je aka ballo nonon inda nonon dabinon baki daya idan ka je ka ballo shi a cikin reshensa za ga idan ka cire shi shi daga reshen baki ɗaya watan itan itan yadda yake ba a miƙe yake ba ko duk wanda ya san itan zai ga ba a miƙe yake ba wato ya ɗan lankwashe kuma ya ɗan kullo haka to lokacin da suka je suka ɗauki hoton abin shi ake cewa mun analema da aka yi ta aka yi mun analema ana magana shekara ɗaya kawai da suka wuce ne sai suka ga wato titin yadda wata yake tafiya sai suka ga ashe wata yake tafiya haka yake tafiya kamar yadda wancan ita shekara ɗaya fa da ya wuce aka faɗa wani abu shi kuma ga Allah yana faɗan shi sama da shekara dubu wani kamar kaddar nahu manazila hatta adakar ɓangare kai subhanallah wannan ya ishe ka ya ishe ka kasancewa wannan magana ba maganar mutum bace ba wannan alfur'anin gagarbadau ne yanzu abin da aka iya sani a yanzu ashe tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya yi magana baki ɗaya wani kamar kaddana mana zuwa hatta adakal urjun kai lishams yan bagila an tun zikar kamara wadda da ya sabi kulla ko kullum fi falakin yanzu ya ce lishams yan bagila ba yadda za a yi rana ta zo ta riski wata inda yake wannan ne yi sabiqun nahar ba kuma yadda za a yi a ce an samu lokaci guda ɗaya a ga cewa wai dare ya zo ya rufe inda rana yake a ba ta yin wannan ba shi ma wannan hikima ce da ni'ima ta Allah subhanahu wata'ala akan bai malai suka ce me isa Allah ya ce da shamsu yan bajila an tudda kalkama bai ce shi ma ko mai wata ba zai rufe rana ba suka ce saboda shi rana manzilarsa kullum take yake kai ƙarshe rana manzilarsa tun daga fitowar ranar zuwa watsuwarsa ya gama manzilar ko ba haka ba a sai gobe sabo ya kuma yi ya ce amma shi wata ba haka wani shi sa Allah bai ce wata shi ma ba zai rufe rana ba rana ne wanda kullum yake zuwa ƙarshen tashar da yake abin da yake so a gane amma wata sai ya yi kwana 29 zuwa 30 yake zuwa ƙarshen tashar da zai sauka da haka har wai da maza Allah ya ƙara mai bai ce wata ba zai riski rana ba saboda shi ne ma ƙara sauran sau balle ya gaya ya haɗe da ranar inda yake an gane katunan kuwa wannan layar sadiqun na ko kullum fi falakin ya zo kowannen su suna yawo ne alfalak a nan daurani suke zagayawa suke wato a nan shi ma sai kuma ba da wani abin mamaki na duniya wato akwai abin da turawa suke kira da palindrome abin da ake nufi da palindrome a science shine science na literature ka samu kalma guda ɗaya kalma guda ɗaya wanda idan ka karanta ta misalin ɗauki boko in ka karanta ta ta hagu ta baka ma'anar kalma in ka karanta ta ta dama ta baka ma'anar kalma malaman literature suka ce a turanci irin wa'annan kalmomin ba su da yawa yawanci idan an sami wa'annan kalmomin kalma ɗaya ce babu sentence da yake haka in an samu sentence haka ma bai ba da ma'ana duk turanci yanzu kalma haka ya cewa level level in ka kanta level daga haka in ka kanta shi daga abu duk ɗaya to amma akwai sentence jumla guda ɗaya a turanci da zai gaya maka irin wannan babu sai a a larabci faɗin Allah da yake kullum fi falakin kullum fi falakin kaga akwai kafin akwai lamun akwai fi din akwai kuma falakin in ka karanta shi aka zai baka kullum fi falakin in ka karanto shi aka zai baka kullum fi falakin ba shi bane abu mamaki akan me isa Allah ya kawo wannan jumla yana magana kullum fi falakin ya zan kowanne daga cikin su a duk ratana kowanne daga cikin su yana juyawa a titin da yake kowanne yana juya a titin da yake in ka koma gida duk wanda ya koma gida ya je rubuta kullum fi falakin idan ka ɗauki kullum fi falakin ka rubuta shi za ga dukkaninsu suna kewayawa ne a tsakiyar yaɗin fi a duk ratana yana suna kewaya ne a tsakiyar harafin yaɗin fi to ga nan bane suna abin mamaki ka san abin mamaki ba a yaɗin suke kewaya ba me gaban kullum fi falakin yaɗin ce yes ko kuma ba sai ba ku an gane ka san inda suke juyawa ko duk wanda yake jin turanci ya je ya rubuta palindrome sai ya sai ya karanta literature inda to zai fahimci abin da ke suna juyawa ne baki ɗaya a tsakiyar yaɗin a tsakiyar yaɗin fi kuma da Allah da suka gama juya a tsakiyar yaɗin fi din sai Allah ya ɗauko wannan yaɗin ya yi bayanin juyawa shi ne ya kawo ta cikin yes revolution juyawa wannan kaɗai ya isa ayar nan kaɗai ya isa mutum ya sallama wa addinin kai ka san wannan ba yin ɗan adam ba an gane ko ba yin ɗan adam ba ne ba iya wata da rana yadda Allah subhanahu wata'ala ya musu ita wata a duniyar mu take duk da a nan tamu duniya take nisan da ke tsakanin art duniya tamu zuwa nisan da yake mun wata kaga su a wajen turawa mun wani planet ne wani duniya ne mai zaman kansa amma mu kuma muna ganin shi a duniya mai ci su abin da isa ya zama tuwa ka saboda nisan da suka gani daga duniyar mu zuwa wata ana maka maganar tafiya ce ta kilomita dubu ɗari ɗaya tamanin a wajen a duniya kilomita ta dubu ɗari ɗaya tamanin shi kuma rana duniyarsa daban take eh duniyarsa daban take domin nisan da ke tsakanin duniyarmu zuwa rana nisa ce da ake yin tafiya duk kilomita nisa ce da ake yin tafiyar miliyan 144 144 million kilometer per hour equivalent to 93 million miles ana gani ko turawan baya da suka zo irin su galileo sai suka ce son is fixed rana a tsaye take ta shi kuma Allah ya ce da shamsu yan bagila an tuzuka kamara ko rana ba za ta riske wata ba yana nan tafiya take kuma ya ce wa shamsu tajiri rana tana tafiya su kuma oluluwar ilimin su sun ce a tsaye take su ma ba sani ba sai a 21st century suka gane ashe rana ba tsaye take ba tafiya take albushirin su shi ko Allah ya ga manzala shekara dubu da ɗari da suka kuma gudun da take yi idan ta hasko kafin ta zo nan duniya gudun da take yi tana gudun watan kilomita dubu ɗari bakwai da ashirin fa awa ɗaya da awa ɗaya kilomita speed of light ɗaya magana wannan kaɗai ya ishe ka ya ishe ka tunanin cewa wannan ba fa aikin ɗan adam bane ba sun allahi da bi a kana kullum shi inna wa khabirun bima taf'alun bi ma'ana aikin Allah ne da iya komai idan ya tashi zai yi komai da itikali yake yi wato perfection ake kama komai na Allah wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da sayyidina Abu Zar al-Ghifari rana ta zo wa sai ce ya Abazar yace labbaik ya Rasulullah yace ka san ina ranan nan kuwa take tafiya yace wallahi ban sani ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai wannan rana kullum tana tafiya ne zuwa wajen Allah subhanahu wata'ala za ta tsaya daidai ƙasan al'arshi afuwa ba wajen Allah ba tana tsayawa daidai kasan ashi kun san mu ashariyawa ne ba ma wa Allah makani yawa Allah yana ko ina sai da haka tana tsayawa ne a watakan ainihin al'arshi sai ta nemi izinin Allah subhanahu wa ta'ala ta zo ta ɗauki gaisuwa sai Allah subhanahu wa ta'ala ne mata izini ta koma manzo Allah subhanahu wa ta'ala haka za ta yi kullum kullum har ranar da za ta zo ta nemi izinin komawa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mata a irji min haitu ji'it koma daga inda kika shine ranar da za a ga rana ta dawo ta ɓangaren gabas ɗin a ta dawo ta ɓangaren yamma ɗin maimakon ta gabas da take fitowa ta fito ta ɓangaren wanda shi ne ɗaya daga cikin alama na watakan alkiyama ta kusa su baye masu kaifin zauki na faida suna da kuma fahimtar suka wannan ranar da ranar za ta fara fitowa ta wannan lokaci sannan suna da wani fahimta na cewa na shamsu yan bagila ha an tudu karkawa wannan lailu ba yadda za a yi dare ya zama to ya riga yi a rana ɗan wala biyu a kullum dai fi fallakin yan zuwa saboda haka ala ayyalin yan uwa za mu kwana anan inda muka daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure Allah ya fi mana Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah ya kiyamu daga dukkanin sharuka wato damuwar da yake damu a wannan kasar na taɓarɓarewar tattalin arziki da rashin tsaro muna roƙon Allah subhanahu wata'ala muna kama kafa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala ya kama na yayewa a cikin wannan yan uwanmu na kasar Palestine da suke cikin tashin hankali muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ya yi musu wannan damuwa alfarman annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bamu lafiya da zama lafiya ya kiyamu daga dukkanin sharuka ya bamu dukkanin alkhairai Allah ya tada mu da watan da ya kadin amin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fatiha ma salatul fatiha